إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعين هكا بركة مدى ساكي سادوا أولنا اللوكتشي من البركة wanda yau muna daren asabar zai zamo daren bakwai ga watan jimadar ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1446 wanda ya muwafaka da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta 2024 mun haɗu a wannan masallaci mai albarka a cikin wannan makaranta ta madarasatu amiril hajj kabi argungu ko liddarasatul islamiyya wadda sarkin alhazai alhaji awalu dan jimma ya gina muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi wannan aiki Allah ya sa masa a mizani to idan ba a manta ba satin da ya gabata mun fara karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna nurul albabi wato haske ga hankula yana nufin hankula na masu imani wanda shaikhu usmanu dan fodiyo ya rubuta muna roƙon Allah maɗauki sarki ya gafarta masa ya ji kansa da rahama mu kuma Allah ya amfanar da mu da abin da wato suka rubuta baki ɗaya idan ba a manta ba a farko mun ji yadda mala ya kakkasa mana mutane da ke rayuwa a wannan ƙasa ta hausa cewa kashi uku ne akwai waɗanda suke wato suna da awon musulunci kuma suna musuluncin da gaske kuma ba a jin wani aiki ko wata magana da za ta walwale musulunci daga gare su ya ce waɗannan ba mai shakka kan cewa su musulmai ne akwai kashi na biyu a su ne waɗanda ba sa da awon musulunci kuma ba sa musuluncin to su waɗannan hukuncinsu in ji shehu ba ya ɓoyewa a wurin kowa ma'ana cewa su kafirai ne dama to na uku suke da matsala su ne masu wata sifa irin ta munafukai waɗanda su sun raba ƙafa suna taba wasu ayyuka na kafirci sannan kuma ana wasu ayyuka na musulunci tare da su waɗanda ya kira su da almukhallituna wato waɗanda suke garwaye musulunci da wani musulunci da ayyuka na kafirci to shehu ya ce waɗannan suke da matsala shi yasa ya yi tafsilinsu fiye da yadda ya bayani akan kaso biyu ɗin saboda su suke da matsala tunda mutum ne yakan shigo masallaci a yi sallah tare da shi watan ramadan ya tsaya a yi azumi tare da shi yana da hali ya je aikin hajji yana da dukiya ya ba da zaka abubuwa da yawa to amma a gefe ɗaya kuma akwai wasu abubuwa da yake yi to shi yasa shehu ya shiga koro bayanansu wanda ya kawo sufofinsu kusan guda goma ne to ina jin mun karanta a guda shida za mu tashi a kan sifofinsu wato sifa ta bakwai da malam yake cewa wa minhum man yaz'umu annahu muslimun ya'malu a'malal islami wa huwa ma'a dhalika yad'u thawban aw ta'aman aw ghayra dhalika ala qabri alwali aw alalimi aw alabidi ala tariqi an-nadhri ويظن بجهله أنه يوفي نظره وهذا أيضا كافر لا تجري عليه أحكام الإسلام daga cikin su waɗancan almukhallituna su ne shehu yake nufi da wa minhum akwai man ya zu'umu akwai wanda za ka same shi yana raya ita kalmar za'amu kamar mutum ya faɗi abu amma kuma ba akan haka yake ba shi yasa ake fassara yana raya saboda abin bai tabbata ba to akwai wanda yana raya cewa shi musulmi ne ya amalu a amalar islami yana aikata ayyukan musulunci kaga ba a ce wani aiki kwaya ɗaya ba a amal jam'u amalin yana aikata ayyukan musulunci mu ce sallah azumi zakka aikin hajji da sauransu yana yi kuma yana faɗa da bakinsa cewa shi musulmi ne wa huwa ma'azalika amma shi tare da haka ya ba'u sauban sai kaga yana aza wata sutura kamar zane ko riga ko hula ko abin da ya kama da wannan auta aman ko kaga ya aza wani abinci kamar gero ko shinkafa ko masara da sauransu au ghaira zalika ko wani waɗancan kamar kila ya aza kuɗi ala ƙabril wali akan ƙabarin wani wali wani mutumin kirki sai ya samu wani ƙabari na wali mutumin kirki wanda an san shi da tsoron Allah da biyayya ga Allah sai ya samu ɗaya daga cikin waɗanga abubuwa sai ya je can ya aza ga ƙabarinsa awil alimi ko ƙabarin wani malami wanda ya shahara da karatu Allah ya karɓi ransa sai je inda kabarinsa sai ya aza ko rigarsa ko hularsa ko kuɗi ko abinci da sauransu awul abidi ko wani da ya shahara da bauta ga Allah kuma yana yin haka ala tsariƙin nazari wa yana yi ne bisa hanya ta alwashi abinda ake kira alwashi shine bakance shine ka ɗaukan makanka alƙawali cewa in Allah ya ma kaza sai ka faɗi wani abu na ibada ka ce za ka yi wannan abun to asali shi wannan ana yin shi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce yufu na bin nazari wa ya khafu na yauman kana sharruhu mustatira ana yin sane ga Allah maɗaukakin sarki suna cika alwashi suna cika alƙawalin da suka ɗaukan makansu idan Allah ya musu kaza ko kuma haka kawai ba wani abu da za su rataye wannan alwashin kawai sai su ce gobe kamar yanzu misali ka ce gobe zan yi sadaka saboda Allah da kaza ko ka ce in Allah ya baka kaza ko kuma ma baka ambata ba to fa in gobe din nan ta yi an bi ka bashi dole ne ka ba da wannan abu to wannan ana yi ne na ga Allah saboda ibada ce bauta ce to su kuma waɗancan madadin su yi shiga Allah sai su yi shiga wani waliyi ko wani malami ko wani mai ibada sai ka ji ya ce in na samu mukami kaza ko na samu cin jarabawa ko na samu sa'a kasuwanci to zan je in kai sadaka ga kabarin waliyi ne sai je ya kai riga ko sutura ko abinci ko kuɗi ko abin da ya kama da haka a wancan lokacin ana yi ba mu sani ba har yanzu ko sun yi saura an rage to alhamdulillah kaga karantarwa ta yi abin nan ta yi albarka to wancan lokaci a zamanin shehu masu yin wannan abin suna da yawa suna da yawan gaske to sai malam ya ce wa ya zunnu bi jahalihi wai shi yana zato saboda jahilcinsa kaga mala ya ce me yin wannan jahili ne annahu yufi nazarahu cewa wai shi dole sai ya cika wannan alwashin don a ƙa'ida kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya alƙawalin zai yi ma Allah wani abu na ɗa'a to ya cika wannan alƙawalin in na saɓin Allah ne to kar ya yi to kaga shi tun da saɓin Allah ne bai kamata ya cika ba to amma sai ya ɗauka cewa in Allah ya bashi wannan abin da ya roƙa da yake so ga Allah ya bashi ya bashi to yanzu kuma dole ne ya je kabarin ya cika wancan alwashin ya je ya kai waɗannan kuɗaɗen ko ya je ya kai wannan abincin da sauransu akwai wani da ke gaya min a sokoto ya ce akwai waɗanda sukan zo a hubbare kabarin shehu su yi haka gashi kuma a littafi ya ce ba a yi amma kuma sukan zo su wasu yi tattaki daga garuruwa wasu jihohi wasu daga nijar mali da sauransu wai sun zo su kai bakance saboda wani abu da suka roƙi Allah kuma suka sa rai suka faɗa cewa in Allah ya ba su wannan abin za su yi tattaki su zo kabarin shehu su kawo wannan saraka ɗin in suka kawo kuɗi to dama akwai masu gadin sai su tattara su kwashe abinsu su sa aljihu eh to shehu ya ce mai yin wannan wahaza aidan kafiru mai yin wannan kafiri ne ba a yin wannan eh ba a yin wannan ana yin shi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar wata aya Allah ya ce wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allah ya'lamu duk abinda za ku ciyar na wata ciyarwa ko abinda za ku bayar ai za ku ɗora wa kanku na wani alƙawali na bakance da za ku yi shiga Allah to Allah ya san da wannan abu in kun cika Allah ya sani in babu ku cika ba Allah ya sani to saboda haka wannan ibada ce wadda ba a yin ta ga kowa eh wannan ittifaki ne na malamai kuma ko da mutum ya yi bisa rashin sani to ba zai cika ba ya yi istighfari ga Allah ya nemi Allah ya gafarta masa me yin wannan in ka gan shi to malamai sun ce sai a duba in jahili ne bai ji wa'azi ba bai ji karantarwa ba to sai a yi masa nasiha wani wannan abin da ka yi faga hukuncinsa a musulunci ga abin da malamai suka faɗa idan ya wa'aztu ya ce to shi kenan na tuba na daina shi kenan amma in ya ƙi karɓa ya doge ya ci gaba da yi to shehu da sauran malamai suka ce za a kafurta shi duk wani hukunci la tajri alaihi ahkamul islam duk hukunci hukuncin musulunci ba sa gudana a kansa ba a mai sallama in yayi sallama ba a amsa ba a bi ne salla ba a bashi aure in ya mutu ba a mai sallar gawa ba a kai shi makabartar musulmi ba a sa mai likafani in yana da aure auren ya mutu ko da mata hudu ne sun sauku musulunci ya sake auren shi ne ma'anar latajari alaihi a kawul islami kaga abin bai da sauki to wajibi ne irin waɗannan abubuwa a ci gaba da shiga ƙauyuka ana wa mutane wa'azi don koda nan muna ganin mun gane an daina to ba lalle ba ne sauran wurare kuma ya zama su ma sun abin nan tunda wasu wuraren za ka ga ba cika zuwa ake yi ana wa'azi ba ko ba karantarwa ake ba kuma in dai ba a karantar da al'umma to duk abin da baka tunani na barna za su iya yi duk abin da baka tunani Allah ya sauwaka to shehu ya ci gaba da cewa ga sifarsu ta takwas wa minhum man yaz'umu annahu muslimun daga cikin su shehu dan bode yace akwai waɗanda zaka je za ka je yana da'awa yana rai cewa shi musulmi ne ya amalu a amalar islam yana aikata ayyukan musulunci wa huwa ma'a zalika ya harun nasa amma tare da haka yana wa mutane sihiri boka ne ya yi ɗan ɗaki ko ‘yan bukarsa ya zauna kawai mutane na shigowa ya ne musu sihiri yanayi wa yufarriqu baina shakhsaini shakhsaini daga cikin sihirin nasa ma akwai sihirin da yake sai ya raba masoya guda biyu ko ma'aura ko kuma waɗanda dai suka haɗu suna son junansu sai sihiri sai ya raba su sai ya afkar da adawa tsakaninsu sai ka gada lafiya lau ya neme ta aka yi aure aka yi komai amma daga baya kuma sai kaga abubuwa sun canza ko shi ya je na ƙinta ko kuma ita ta ji tana ƙinsa ko su duka ɗin su ji suna ƙin juna duk akwai wannan sihiri kaga daga nan dole rabuwa za ta biyo baya amma shi wanda ya je a yi wannan sihirin kila ya neme ta bai samu ba wancan ya kasa shi ya kasa shi bai ci nasara ba wancan sai aka aura masa shi kuma ya ce ai ba zai bar ma Allah ba saboda haka sai ya je inda mai gobe da nisa in ya je shi kenan sai ya ba shi kuɗi da abubuwa sai ya sihirin sai ya aukar da ƙiyayya tsakaninsu ta yadda koda tana son shi to za ta ji a duniya ma ba ta da maƙiyi kamar sa in ta gan shi ma ɓacin rai take ji take kamar ta mutu akwai wannan nau'in sihiri akwai littattafai na musamman irin su shamsul ma'arifil kubara na albuni duk wannan abin suke koyarwa akwai irin su al'aufaku na algazali algazali shi ma wannan abu yake koyarwa akwai yambu ul hikimati duk da bai kamata ana ambata ba eh tun da littattafan banza ne eh ba littattafan kwarai ba ne to suna nan da yawa to su suke koyar da irin waɗannan abubuwa ne za a koya ma yadda ake bugun ƙasa da yadda ake ƙulla yarjejeniya da aljani da sauransu tun zamanin shehu akwai waɗannan su za su zauna wasu da sunan malanta wasu da sunan wai sana'a suke yi abinci suke nema amma suna raba masoya suna raba masoya a gani wani sihirin ma ba ma raba ba kisa za a yi sai a yi sihiri a kashe mutum in kanat bainahuma mahabba in har akwai soyayya tsakaninsu wa yufarriqu bainal mar'ati wa zawjiha daga cikin aikin sa sai kaga yana raba mace da mijinta in shi an kawa sihirin sai kaga gaba ɗaya ya sake ta eh yayi mata saki uku ya sallame ta ayi ayi duniya ya ce ina shi ai sai dai kiyama in dai wance ya gama sai ta mamaki to me ya faru an yi aure lafiya an yi kaza an yi kaza an yi kaza eh watakila an yi soyayya ma kamin ayi auren amma gashi kuma ya ƙi sauraron kowa hali sihiri aka yi masa an haɗa shi da wani mugu ko kuma ita da asihirce ta duk wani abu wanda zai sa ya sake ta sai ta dinga yinsa kuma a rasa gane dalili sai ka kuma ana sakinta kuma shi kenan komai ya wuce to ka gani wasu suna nan wasu sihirinsu na rashin lafiya ne a turo mu mutum ciwo akwai na ƙaba haka kawai a yi ma sihiri ka ƙabi kai ta kumbura shi kenan ka fashe ko kawai dai a turo ma ciwo in an je asibiti duk likitocin duniya su haukan ka auna a ce ma lafiyar kalau kuma da an dawo gida shi kenan ciwo ya tashi ya an je asibiti kuma garau to duk suka wannan aikin ko su ba barayi sa'a akwai sihirin da za a ba barawo da an bashi da ya zo ya shafi bangon gina kashi kenan duk wanda a gidan nan bai motsa ko yuka ko za a soka ma baka motsa sai su je su saci dukiyoyin mutane su gudu wasu a yi musu sihiri suna zina da matan mutane abubuwa suke abin da ya sai dai allahul musa'an amma abubuwa suke na ƙazanta shi yasa malamai suka ce babu mufsidi mabarnaci a duniya kamar matsafi boka duk duniya ba mabarnaci kamar sa don shi yanzu yana halaka al'umma cikin kankanin lokaci ya cutar da su kuma ya raba su da Allah kaga cutar biyu ce ko a sa ciyo ko a kashe ko a raba soyayya ko abubuwa da sauransu ko an shi dukiya jayyat wasu haka suke kai wani fa akwai sihirin da zai ma da ya gaisa da kai fa shikenan duk abin da a cikin aljihunka ya dawo dashi wani da ya buga ma waya ya ce ka bashi akawun nan ba ɗinka ka bashi shikenan duk abin da a cikin akawun ɗinka ya koma nashi duk akwai wannan sihirin suna nan ya akuluna amwalan nasu bil batil duk suna nan ko kuma duk abin da ya tambaye ka ba musu ba shi kawai za ka yi in ya tambaye ka ma in baka baya ba sai ka ji kamar ma ana so kama allura kamar an ɗebo ta ana ana abin nan ɗinka da ita sai ka ɗebo wannan abin ka ba shi kuma sai ka ka samu sauƙi duk abin da gare ka sai ya ƙare to da haka suke shi suke ce mana na rufin baki ko ba ka iya gaya ma kowa na ba wane kaza ko matarka ba za ka iya gaya ba Allah ya tsare mu da sharrinsu to maganinsu shine mutum ya riƙe Allah ka riƙe bautan Allah kuma ka ci gaba da azkaru na sunna da suka zo na safiya da yamma in za ka yi bacci insha Allah ba abin da zai same ka eh malamai sun tabbatar da cewa in dai mutum ya kula da waɗannan abubuwa to ko an yi sihirin to sai dai ya koma ga wanda ya yi shi don shi sihirin an yi shi to in bai samu wanda aka yi don shi ba to zai dawo ga abin nan bai faɗuwa banza shi illa sake nan to wa haza aidan kafirun wannan mali ya ce shi ma kafiri ne ba musulmi ba ne la ta jiri alaihi a hakamul islami hukunce-hukuncen musulunci ba su gudana a kansa ba su gudana a kansa kuma ƙur'ani ne ya kafurta shi wa ma kafara sulaimanu walakin na shayaɗi na kafaru yu'allimunan nasa sihir a gani? walakin na shayatsi na kafaru sai dai su waɗannan shaidanun su suka kafurta da ya dalili yi allimunan nasa sihir su malamai ne sihirin ma suke koyarwa can da shekaru malamai na gaya mana irin za ka ga han makarantun ne ya akwai na koyon sihiri shekara biyar shekara bakwai haka shi kenan irin wasu da za ka ji an ce sun dawo da makaranta to karatun da suka yi kenan sai ga ko fatiha bai iya ba amma sai da zai sihiri ya kone a rugungu gaba daya amma fatiha bai iya ba to yanzu albarkacin karantarwa da da'awa Allah ya sa abubuwan su yi sauki amma har yanzu akwai ɗaiɗaikunsu suna nan sun zamanantar da abin kamar yadda ni gaya muku yanzu za ka ji suna cewa istikhara suke yi za a yi mai istikhara za a duba mai to canza salo suka yi mai da rani kakku yadda da su la tijari alaihi ahkamul islam shehu usman ya ce hukunci hukuncen musulunci ba sa gudana a kansu kuma tun a wancan lokaci su waɗannan miyagun malaman shehu ya sha fama da su Allah ya sawwaka wa minhum daga cikin su man yaz'umu akwai wanda yake raya cewa annahu musulmi shi musulmi ne ya amalu a amalar islam yana aikata ayyukan musulunci wa huwa ma'a zalika amma tare da haka ya zinul ƙur'ana bidar dufufi kuma yana auna ƙur'ani da kaɗa ganga a dufuf eh sai ka ga a zo ana karanta alƙur'ani kuma ana kiɗa to kaga wannan izgili ne da zancen Allah wa haza aidan kafirun wannan kafiri ne saboda aiki ne na kafirai su ne Allah ya ba mu labari wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya suke da wannan sifa din shine kokarin cakuɗa wani abu na ibada da kiɗa ana kiɗa ana rawa da sauransu to wancan zamani na shehu usmanu zaka ga a samu aramomi suna ta karatu kuma a samu masu kiɗa ana rangaji ana lilo ana mashalu to sai shehu ya ce waɗannan ba musulmai ba ne kafirai ne wannan ba sai ƙur'ani ba zikiri ya shiga da sauransu raka sufaye da suke zikiri tare da rawa wannan duk ya shiga ciki duk ya shiga ciki eh na sosai kuwa ai shi asalin kiɗa haramun ne bilema irin wannan kiɗa na disco ko wanda malamai suka ce an halatta ma mata lokacin aure kaga irin kiɗin nan ne na ƙwarya da irin turu ɗin nan irin nada mai baki biyu a sai a sa mai fata can gaba ko? duddufa ƙwarai kuwa duddufa na ai kana sun ka san duddufa ko? ok kun santa? a ta huta washe Allah to ita to irin ta ce ake kadawa a wancan lokaci irin ta ce an ka yi uzuri an ka halatta ma mata amma duk kiɗa malamai suka ce wanda zai kunshi disco da sauransu to wannan haramun ne mutulakan akan kowa eh irin wannan da za a gayyato 'yan kalca a zo ana abin nan ko a sa disco a ɗauko manyan sifiku a tadda disco da sauransu duk wannan haramun ne ko da mata ne ku ba daidai ba ne to kaga in ya haɗu da wani abu na addini to kafirci ya shiga ciki kamar ana yinsa ana zikiri ko ana yinsa ana karatun ƙur'ani ko ana yinsa ana abin nan wani dai abu na ibada to kafirci ya shiga aiki ne irin aiki na kafirai ba musulunci ba ne ba musulunci ba ne shi yasa shehu ya ce wa haza aidan kafirun mai yin wannan shi ma kafiri ne la tajari alaihi ahkamul islami hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana a kansu lokacin da ya rubuta wannan littafi sai aka ce a ai shehu ya kafirta musulmi kaza kaza kaza kaza aka yi ta sharri sai ya rubuta wani littafi ifhamul munkirina sunansa kenan fi ma'amurun nasa wa an hahum anhu sai kawo abubuwan da yake wa mutane inkari da kuma hukunce-hukuncensu ce ba haka kawai ai dama in kaji an ce musulmi to shine wanda dama yana nan cikin da'irar musulunci babu wani abu wanda yake na kafurci amma shi wanda ya riga ya sake layi bai bisa layi to shi kaga ba ta maganarsa ake ba shi wajibi ne ma ka yadda kafiri ne amma wanda ba a taɓa samun wani abu na musulunci ta tare da shi ba to shi ne ba ka da dalilin da za ka kafurta shi to kuma ba da irinsu shehu yake magana ba ya yi bayani bayan ya rubuta wannan littafi aka yi ta zaginsa ai ya kafirta mai sallah ai ya kafirta mai azumi ai ya kafirta mai kaza mai kaza mai kaza za ka ji kowane sufa yana wannan abin eh to ka gani mala abubakar gumi lokacin da ya fito shi ba haka eh ai ya kafirta duk musulmi duk najeriya shi kaɗai ne musulmi ya kafirta mai sallah to kaga sharri ne aikin kai kafirta ka to karka ɗauka wai da zaran mutum na sallah wai shi kenan wai duk abin da zai yata an ba shi lamuni ba haka ba ne akwai nawaƙidul iman akwai nawaƙidul islam akwai abubuwan da ke walwale musulunci akwai su shi yasa malam mai muktasar ya ce arriddatu kufurul musulmi abinda ake kira ridda shine musulmi yayi wani abu na kafirci ashe kaga musulmi na iya kafirta musulmi yayi wani abu na kafirci to shi ake kira ridda kawai mutum na musulunci sai ya je ya abin nan yayi sihiri ah to inda ma ka je ma wajen sihirin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba baka da imani kai ba musulmi bane to bale kai sana'a kake kai ke koya wa mutane ko kana yi ana baka kuɗi da sunan wai kasuwanci yake wai sana'a yake abinci yake nema haka suke faɗa to kaga wannan ai mugun abinci ne
wa minhum daga cikinsu man ya zu'umu annahu muslimun akwai wanda za ka je yana raya yana da awancewa shi musulmi ne ya amalu a amalar islam yana aikata ayyukan musulunci wa huwa ma'a zalika tare da haka daga cikin aikinsa ya katubu asma Allah ta'ala wal qur'ana alal ayanin najasati kuma tare da haka sai ka ga yana rubuta sunayen Allah ko ya rubuta ƙur'ani tare da abubuwa na najasa da sunan sihiri da sunan sihiri tun da galiban shaidanun aljannu su suke ba da irin wayannan ka'idodin yauwa sai ka rubuta sunan allah da kaza da kaza da kaza sai a samu wani abu na najasa ko jini ko kashi ko abin da ya kama da wannan ko motsai na dabba wani abu na jikinta sai a hada da wannan rubutun sai a yi karho ko a yi damara ko a yi laya da sauransu
sai a hada sai ce ga misali mislu izamil amwati misali kashin gawawwaki yanzu akwai sihirin da in za a hada shi sai an je makabarta an tona kabari tsohon kabari kuma sai a ɗebi ƙashi da aka zo da ƙashin sai a zo a haɗa wani abu na ƙur'ani tare da shi sai a yi sihiri ko a yi laya ko a yi karo akwai shi ka gani akwai shi yana daga cikin abin da ban manta ba don na manta da wasu abubuwa daga cikin wannan babin na shi hadawa da kashin akwai wanda ake hada irin na, na abin nan wanda suke kira ba duhu ko laya zana in ka yi shi to za ka dinga bacewa in ka shiga banki ba mai ganin ga sai ka kwashi kudi ka yi gaba ko ka shiga kasuwa eh irin ranar juma'a haka kasuwa ta cika an yi ciniki da sauransu ka kwashi kuɗi ka tafiya ka ba a ganinka ba duhu kenan to akwai wanda ake haɗawa da ƙashin gawa tsohuwar gawa wasu ce sai ta shekara wasu ce shekara biyu da sauransu ba sabuwa ba akwai kuma wanda ake haɗawa da sabuwar gawa ɗin wadda a ce kamar ba ta wuce sati ɗaya ba a tonu gawar a yaga gawan a ciruka shi a zo a harhaɗa wasu abubuwa a zo a yi laya a yi sihiri ko a sa ga kwalba da sauransu akwai na kahi wanda suke wanda suke kira na kahi a kahi mutum bai iya zuwa ko'ina bai iya barin gari bai iya zuwa ko'ina an kahi shi kenan to akwai wannan shi ma da ƙashin gawa ake yinsa sai a haɗa wasu abubuwa na alkur'ani abu dai ne wanda la fa'ida ta fi zikiri babu wata fa'ida wasu kuma abubuwan don namanta da su war'usil kilabi ko kuma kankare akwai sihirin da shi kuma kankare ake sai a ji a samu kare galiban masu akwai shi kuma wanda ake hadawa na neman mukami haka eh in mutum na son wata kujera eh to ana hadawa akwai lakanin da ake hadawa da kan kare bakin kare haka sai a samu kansa sai a a dai abubuwa ba sai mun yi bayani ba kar a ce mu ma aikin muke na to suna nan eh suna nan sai su je su su yi jinga da waɗanda za su kawo musu wannan abu eh kuma sai a hada da abin nan to ya danganta wani ƙashin in an kawo shi daka shi za a iya koma gari sai a yi tawaidiya da shi wani ƙashin kuma haka za a bar shi in an rubuta abin da ake rubutawa sai a samu wannan ƙashin sai a haɗa shi da rubutun sai a dunkule sai a yi laya wani a sa ga kwalba a nemi wani wuri sai a je a yi gida a rufe ta sai a yi gida a rufe ta wani kuma kan karen kamar na rufin baki kenan shi kuma shi za a buɗe kan karen sai a saka layin sai a sa wani abu sai a ɗaure a ɗaure shi sosai sai a yi gina a aje a rufe ta wannan na rufin baki kenan eh in ma kujera ce to shi kenan in ma akwai waɗanda ke ganin ba za a baka ba to da zara an ka riga an ka yi shi shi ke ba mai magana ka ji an ce aiwa ne an ka tsayar aiwa ne ya ce ai kaza da kaza da sauransu kuma mafi yawa ta wannan hanyar suke samun abin da suke samu na shugabanci da har kai za ka dawo kana damar da kanka ai ba sa muku adalci ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza hanyar da suka bi ma suka kai ga kujerar ma sai da aka rabu da Allah sai da aka rabu da imani sai da aka rabu da musulunci to ina zance kuma wani tausayi eh a tausaya ba talakawa ai babu ko aw yakatubu asma'allahi ta'ala ko kuma ya rubuta sunayen Allah awil qur'ana ko ya rubuta qur'ani biddamil masfuhi min zabhin da jini wanda ke zuba na dabba da aka yanka akwai sihirin da shi kuma jini za ake bukata na dabba dabba shi ma ana iya ayyanawa ya danganta daga sihirin wani sihiri a ce ma jinin kaza ake bukata kala kaza baka ko wake-wake da sauransu wani sihirin a ce ma jinin rago wani jinin raƙumi wani jinin maraƙi ya danganta to shi jinin ya danganta akwai sihirin da ma arnancin ya yi arnancin ma da shi za a yi tawadiya za a rubuta ga takarda za a ɗauko alƙalami ana tsoma shi cikin jinin a matsayin tawadiya ana rubuta sunan Allah da wani abu na alƙur'ani kuma duka wannan wai neman duniya ko ko mukami ko kudi mafiya wannan ne ko kuma wata yake son ya aura duka dai bai wuce dai manufa ta duniya kawai wannan shi ne to akwai wanda shi kuma a jinin ma na mace ake bukata kuma na al'ada shi za ta je ta ɗebo ko a yi tawada da shi ko kuma a'a a yi wani abin da shi za haka shi shi kuma galiba an fi amfani da shi wajen wato ga mata don a hana su ƙara aure eh don matakka ta fada wannan layi allah ya kiyaye to inda aka yi ro'a ba kai ba abu ko kawo ma an ka ita kana sallamata a ce dai an baka kyauta sadaka fi sabilillahi to kana sallamata ba zance aure da an mai zance aure sai kaga yana fada kuma yana da hali yana da komai saboda an riga an masa aiki haka kuma suna yin shi na mallaka a mallake miji sai ka ga ɗayar kuma ana ta wulaƙanta ta ana banza da ita da sauransu ba a ba ta haƙoƙinta da ya kamata akwai wanda ta kai jinin a haɗa ta sa ga abinci akwai wanda ga ruwa ake sawa abubuwa dai ga sunan na zalunci da zarar ka riga ka sha shi kenan sai a ce ai ta shanye shi na aiwa ne mijin hajiya ne a gajiya ta hada shi da gabo eh ta hada shi da gabo to haka suke musamman mata
musamman mata kuma da zara aka riga aka yi wannan shi kenan
wata in ta je zai tambaye ta so kika yi a kori kishiyar huku so kika yi kawai a bar ta kalmo allaka kamar boya ba ta da wani amfani ba ta da wani daraja a gidan eh huku so kika yi a yi mata kurciya ta bi daji ta bi duniya tun da kala-kala ne kuma kowane farashi shida ba duk wanda ta zaɓa sai a yi mata eh wata ta ce a abinda take so ta bar gidan wata ta ce a abinda take so ya dinga wulakanta ta komi ya samu baya bata wata ta ce a abinda yake so a hana mai jin daɗin mu'amala da waccan ta irin shi ne sai ka ga bai son da ko wanda za a yi sai ka ga duk sanda ya nufaci ɗakin sai a dinga ba shi tsoro sai ya dinga jin tsoro da sauransu ko ya dinga jin zafi kama ana kunna masa wuta ko ya dinga jin ɗakin nata yana wari wari haka ita karankanta haka ya dinga jin tana wari ko duk sanda ya shigo ɗakinta kawai sai jini ya yi ta zuba duk akwai waɗanda abubuwa fa duk sihiri ne karka ɗauka almara ne duk sihiri ne to haka suke aw ya katubu asma'allahi aw alqur'ana ko kuma ya rubuta sunayen Allah da alqur'ani wa ya gasiluha bil ma'i sai ya wanke qur'anin da ruwa summa yufarriqu ajza'a thawbil hayya sai ya samu fatan maciji ita kuma a dake ta ta koma gari sai a hada ta rubutun sai a sha shi ba akwai sihirin da ake fatan maciji fatan maciji shi ne saubul hayya ta za a samu wata adaka wata kuma wani sihirin kuma ga fatan za a abin nan eh musamman akwai wanda suka irin macijiyar nan kasaɗin nan misali suna abin nan da shi in ana son a hana mace aure shi mai shamsul ma'arifin kubra ya yi bayani to akan hada da ita a yi wasu abubuwa shi kenan ba za ta yi aure ba kasa a kodin da suka rabu da mace sai kaga kuma ba sa son ta aure kowa sai su je su kai ta wajen boka sai a yi mata sihiri kuma shi sai je ya aure ka ji wani zalunci to irin su ne sai kaga sun shekara goma sha biyar ashirin suna gwauranci wasu ko ta yi babu wasu kuma ana ta yin sai an fara sai abin ya wargaji da ana samu ai waɗannan mutane suna ɓarna malam wallahi suna ɓarna to ha za a idan kafirun wannan ai ba sai an ce ma kafiri ba ne wannan kafiri ne la tajiri alaihi ahkamul islami duk hukunci hukuncin musulunci ba sa gudana a kansa shi yasa in Allah ya taimake ka mata ka bata mu'amala da bokaye la kai sa'a kai sa'a kuma mafi yawa sun shige su mafi yawa zaka ga abin da suke nema duk can aka yi da waɗanda ke karatun da waɗanda ba sa yi ba sa yi can da ma na san cewa ma mace ma in aka yi mata aure da layu ba ake hada ta da su akwai wadda za a yi ma kahi bakin kofa ɗakinta wani can cikin ɗaki tsakiyar ɗaki wani ƙarƙashin gado haka za a raba layu can da haka aiki ba a kai mace haka nan salin alim kai Allah ya sauwaka to shine sun mai farriku a jaza a thawbil hayya wa yukhallituhu ma bihi to wani sihirin sai ya garwa ya fatan maciji da wancan rubutun da yayi sai a garwa ya sai a bashi ya sha eh shi kuma suna suna maganin karhe da shi ana maganin sata da shi da sauransu duk ana wannan irin mafi yawa irin barayi din nan to su ta wannan hanya ana ana shi ma akwai abubuwan da suka kawo wanda ake har hada musu ake har hada musu ta irin su ne
sai haga suna ta sace-sacen dukiyoyin mutane kuma ba a kama su ba ba a kama su don shi ma na san akwai wanda suke haɗawa ta yadda da ya zo ya shafi bangon gidan shi kenan ƙofar za ta buɗe kawai shiga zai shi bai buƙatar sai ya buge ƙofa ko ya buge taga da sauransu da ya ɗan goga jiki ne haka ga bangon ɗakin ka shi kenan buɗe a ɗaya zai eh ya shiga ya ɗo abin da yake ɗauka in ya hito kuma bangon ya gani wani abin sai ga kawai ba zai yi ba to ka gani kaga wannan babu abin da ka magani ne in ba tsarin Allah ba babu
aljani ne aljani ka ba shi haya mafi yawa galibi duk wanda ai suna taimako ne da aljanu suke ba su tun da shi aljani yana da wannan damar da ya zo ya taba abu shi kenan abin sai ya koma kamar iska shi aljani na da wannan in ya zo da ya taba gina shi kenan gina za ta koma kamar iska kaga shi barawun shige haɗe zai yi don haka suke don haka suke to la tajri alaihi ahkamul islami mai wannan aƙida mala ya ce hukunce-hukuncen musulunci ba su gudana a kansa shehu ya ce wa ha'ula ilmukhallituna kaga waɗannan da na baka labarinsu da sifofinsu guda goma kufuruhum zahirun kafircinsu a fili yake ta yadda in ma kai shakka kafircinsu to kai ma ba ka kafurta ka kafurta yura bil uyuni kafircin nasu ana ganinsa da idanu da idanu a gani yanzu abin ya yi sauƙi tun da da komai za a yi sai ka ga sai an abin nan sai ka ji an ce a yi je ka nemi taimako sai haga da ƙananan yara da layu a wuya da karhuna ga hannu da ƙafa da sauransu wasu sai su laɓe a ce ai maganin mugu ne maganin maye wasu maganin doguwa maganin kambun baka da sauransu duk sai a lallabe ga waɗannan abubuwa haka in mutum zai yi sana'a shi ma akwai abin da suke kira tsaraka na farin jini da ka buɗe shago shaf-shaf za ka dinga samun kwastoma za ka dinga samun kwastoma in ku goma a wurin nan to duk wanda ya zo sayan kaya shagon ka yayi tsaraka ke da to duk da ana waɗannan abubuwa sosai kuma kuma karara to amma yanzu zaka ga masu yi kaɗan ne kuma a ɓoye suke yi tun da yanzu za ga mutum in ma yana da laya ƙoƙari yake ɓoye ta ka a ganta can da ko za ka ga rataya ta ake a wuya ana yawo amma yanzu kaga duk sakamakon da'awa da karatuttuka da sauransu wadda daga cikin abin da ke nuna maka tasirin karantarwa au yusma'u bil uzni wani abin kuma ana faɗa ana jin shi da kunne hakan can da za ka alfahari ake yi eh ko jayayya kai da wani sai ka ji ya ce ni ni za ka wa haka ku bar ni da shi kamar jiya wani aboki na ke gaya min a tsariya ko ina jin ko sati ma ba a yi ba wani bawan allah ya biyo sai wani ma'aikaci ya tare shi haka na jin ko dan spillifes ne ko dan roji safti ne dai namanta da ya tare shi ya ce to malam ba za ka wuce ba sai ka ba da wani abu ce to shi kan ba zai ba da komai ba suka yi ta sa'in sade ƙarshe hana mai wuce ya ce to tun da ka hana min wucewa ku daga yau ka ƙarasa wannan kaki ilayu mil ƙiyama to kuma ina ganin da wannan magana ya ce bai wuce minti goma ba sai shi ma'aikacin ya hau abin hawa kawai yana tafiya sai aka gaɗe ya faɗi yana ta zubar da jini wadda aka tallabe shi a kai asibiti ya mutu ko sati ba ba a zariya mashike ne ya tafi aka yi ta nemansa ba a gansa ba shi wancan mugun eh to da alfahari ake mu ma nan duk an yi wannan shiririta in ya sha ruwa shi kenan sai kayyaki hita kama shi da ai waɗanda abubuwa amma an bari malam ko? eh? eh? to shi ne shehu ke magana za ka ji hajji kake mutum yana tunƙaho da irin waɗanda abin kafirci ne sai ka ji kuma yana faɗa zai fa aikata zai wawa ne kaza zai yi kaza zai yi kaza ai za mu yi maganin shi ai tun da ya taɓa mu sai mun mai kaza kamar yadda aka ce wasu sun wa tsohon ciyaman alhaji salihu kesi ko allah ya ƙara masa lafiya to kaga shi ma ya samu irin wannan ai tun da ya taɓa muku kyale shi to yi zo ga runguna ya zauna a gani to kaga har yanzu akwai su kenan har yanzu akwai su to amma da yake Allah ke yi kaga sai ya nuna musu ba haka ba gashi kuma ya dawo sun yi bige-bigensu da abubuwansu tishe sa kawai ka riƙe Allah in ka sake Allah ka samu matsala to shine shehu ya ce za ka ji ma suna faɗa wai har alfahari suke wai in an musu kaza wani ma sai ka ji an ce ba a jayayya da shi tsoro ne ake ai ba a gaddama da shi a na ai ba a kai sahi akwai su ko fali ajali zalika bayyana annahum la tajri alaihim ahkamul islam saboda bayyana kafircinsu shi ya samu kai bayani muka yi maka bayaninsu saboda suke da matsala kuma suna nan cikinku ku musulmin kirki suna nan cikinku sassakaɗe masu waɗancan miyagun ayyuka ɗin da su kuke sallah eh sosai da su kuke sallah ku haɗa sahu kuna gaisa kuna komai da shi yasa aka yi ma bayaninsu saboda duk sanda alamar ta bayyana gare ka kaga kenan sai ka ɗaukan makanka mataki la tajri alaihim ahkamul islami hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana a kansu Allah ya sawaka waɗannan abubuwa kamar yadda muka faɗa wato komawa ga Allah da riƙe Allah kaɗai da kuma yawan bauta musamman yawan karanta alƙur'ani kar a yi wasa da azkaru na safiya da yamma da addu'o'in shiga bacci da yawan halarta sallah cikin jam'i insha Allahu ko da amma wannan abin sai dai ya koma ga wanda ya yi shi Allah zai tsare ka to amma gaskiya in mutum na wasa da ibada to yana ya samun matsala to shi ka sa ko amma sihiri nan take sai ka ga ya kama ka dan sai ka ga ya kama ka kuma tun da sihirin kala-kala ne akwai wanda jifa ne zaka ji ana cewa an jehe shi wani kuma ci ne za a samu wani abu ka ci baka sani ba ko a ruwa ko a lemu da sauransu wani ga sutura ne wani da gashi ma hadda inda za ka aski to ka san inda za ka yin aski da akwai sihirin da ake hadawa da gashi na suma wani da kumba suna nan sosai ku a to kaga mai yankan makon ba ma sai ka san waye eh to duk sai ai taka tsantsan da waɗannan abubuwa eh kanka zama rabka ne eh zaka zaka zaka rike addu'a da abinda shari'a ta koyar da kai sannan kuma kai taka tsantsan Allah ya sa mu dace nan za mu kwana insha Allah sai wani sati sai mu dora muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara tsare mu tsare mu na imanin mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته